إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatu mana wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 30 ga watan 7 ko 1 ga watan 8 hijira 1443 da ya daidai da ranar 3 ga watan 3 2022 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-doktor mahmud ahmad al-tahan hafizahullah wannan shi zai zama darasinmu na 24 a cikin wannan littafi mun shiga muna cikin fasali na uku wanda yake magana akan alkhabarul mardud sannan muna gabar da take magana akan almardudu bi sababi ta'anin firrawi wanda malam yana bayyana mana asbabu ta'an firrawi sabubban da suke janyo a yi suka a tattare da rawi sababba ne guda goma guda biyar suna da alaka da adala biyar suna da alaka da da dabt to yana cikin zano mana su a baya mun ji hadisi mawdu'i mun ji al-matruk al-munkar al-mu'allal yau za mu tashi akan al-mukhalafatu lithiqat al-mukhalafatu lithiqat shine sabawa amintattu mutum ya ruwaito shi ma amintacce ne amma kuma sai ya ruwaito abinda ya saba wa abinda ya saba wa amintattu wanda suka fi shi ko yawa ko suka fi shi dabut ko abinda ya kama da haka ta wannan karkashin sa akan samu nau'uka da yawa shi yasa ya ce iza kana sababu ta'ani fi rawi mukhalafatuhu lisiqat وهو السبب السابع idan har ya kasance sababin da ya janyo suka a tare da rawi saboda ya saba wa amintattu ne wanda wannan shine sababi na bakwai cikin guda goma da muka ambata cikin guda goma da muka faɗa a baya cewa sababba guda goma ne da wannan shine na bakwai to fayantiju an mukhalafatihi lisiqati khamsatu anwa'in min ulumil hadis to wannan sabawar da yi wa siqat sai ya haifar da wannan sabawar tashi sabawar da yi wa amintattu sai ya haifar da nau'uka guda biyar na ilmukan na ilmomin hadisi sabawar ita kaɗai sai ta haifar da nau'uka guda biyar na ilmomin hadisi wahiya al-mudraju wal maqlub wal mazidu fi muttasil al-isnad wal muttarib والمصحف nau'i biyar za a samu karkashi duk saboda sababi guda daya wanda shine sabawa amintattu nan sai a samu al-mudraj samu al-maqlub al-mazidu fi muttasil al-asanid na a samu al-muttarib na a samu al-musahhaf kowanne da akwai sababin da zai sa a kira shi da wannan suna na farko ya ce فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد إذا يا كسان شيء ساب أور تافارون يتحنير تنز سياق إسنادي سياق إسناد يزوي تنز أو بدمج موقوف موقوف بمرفوع ko ta hanyar shigar da hadisi mawquf cikin marfu'i a takula su a ɗauko hadisi mawqufi a haɗa shi ya haɗe da marfu'i fa yusamma al-mudraj to wannan ana kiransa da suna al-mudraj za mu zo da ƙarin bayani a kansa don shine zai fara magana a kansa mai ake nufi da taghyiri siyaƙin isnad duk zai kawo magana a kan wannan siyaƙin isnadi ya zo ya canza daga ƙarshe na biyu wa in kanatil mukhalafa idan sabawar ta kasance bi taqdimi bi taqdimin aw ta'khirin da ya zama sabawar ta kasance ne ta hanyar gabatarwa ko jinkirtarwa a ɗauko abin da yake gaba a dawo da shi baya ko abin da yake baya a mai da shi gaba fa yusamma al-maqlub ana kiransa al-maqlub na uku wa in kanat al-mukhalafatu bi ziyadati rawi idan ya kasance saba wanda yayi wa amintattu ta hanyar ƙara wani rawi ne a cikin isnadi to sun kawo mutum biyar biyar a isnadi shi kuma sai zo da wani ƙarin mutum guda wanda su sauran ba su zo da wannan ƙarin ba fa yusamma al-mazidu fil muttasil al-asanid wa in kanat al-mukhalafatu bi ibdali rawin bi rawin idan sabawar ta kasance ne ta hanyar canza wani rawi da wani rawi ka dauke wani ka sa wani a madadin sa ko dan sunan su yayi kusa ko kama ko wani abu aw bi husul at-tadafi fil matan ko kuma ta hanyar abkuwar wato tunkuɗaɗɗe ne a cikin matani samu matani wani suna cin karo wani abu yana warware wani ko wani wani ya tabbatar wani ya kore kuma duk matani ɗaya ko ka ya kawo shi wani guri ya tabbatar wani guri ya kawo shi kuma ya kore sannan wala murajjiha sannan kuma babu abin da za a ba wanda za a iya rinjayarwa cikin biyu idan za a iya rinjayar da wani akan wani kaga ba matsala idan kuma za a iya hada su duka biyun a yi aiki da su shi ma ba matsala to sun ci karo ba su iya haduwa sannan kuma ba a iya rinjayar da ɗaya akan ɗaya saboda duka karfin su ɗaya fa yusamma al-muttarib sai a kira shi al-muttarib wa in kanat al-mukhalafa idan kuma sabawar bi taghyir al-lafzi ma baqa'i siyaq lafazin ne kawai ya canza amma siyakin yana nan fa yusamma al-musaffaf wanda shi ake kira al-musahaf yace wa ilayka tafsilul bahsi fiha ala tawali to karbi ga bahasi akan kowanne daga ciki ɗaya bayan ɗaya a jere da juna wannan yana cikin annukhba da kuma sharhinta shafi na 48 zuwa shafi na 49 za mu fara da al-mudraj al-mudraj wanda a can baya ya gaya mana sababin da yake janyo shi shi ne taghyiru siyaq al-isnad ko kuma damju mawqufin bi marfu ko abin da ya kama da haka shi ake cewa al-mudraj to ga ta'rifin sa ce ta awalan ta'rifuhu ta'rifin mudraj ke lughatan al-lugha ismu maf'ulin al-mudraj ismu maf'ul ne min adrajtu ash-shay'a fi shay'i cewa na shigar da wani abu a cikin wani abu ka shigar da kutsa wani abu ka shigar da shi ya shiga cikinsa za a dakhaltahu fihi idan ka shigar da shi a cikinsa wadammantuhu iyahu kuma ka kunsa shi a cikinsa to sai a ce adrajahu ko ka ce adrajtuhu na, na shigar da shi wannan aluga kenan ba istilahan a istilahi ma wuyyira siyaku isnadihi shine hadisin da aka canza siyakin isnadinsa na ɗaya kenan aw udkhila fi matanihi ma laysa minhu ko kuma aka shigar da abin da baya cikinsa a cikin mataninsa sawa'un wani bangare na wani hadisi ne za a ɗauko a kutsa ko kuma wata magana ce ta malamin wadda ya faɗe ta don ya yi sharhin wata kalma ko wani abu sai a shigar da ita cikin hadisin a ɗauka ita ma tana tare da hadisin sannan kuma ya zama an shigar da ita bila foslin ba tare da rabewa ba ba tare da an nuna wani abu da ya rabe tsakaninta da hadisin ba ta yadda mai karatu zai iya gane wannan ba ta cikin hadisin to sai zama wannan ana kiransa hadisin ana kiransa al-mudraj aqsamuhu na biyu kashe-kashensa yadda ya karkasu ya ce almudraju qismani hadisi mudraj ya kasu ya kasu gida biyu mudrajul isnad wa mudrajul matan akwai wanda yake an samu wace mudraj ne a isnadi an shigar masa da wani abu a isnadi akwai kuma wanda shigarwan ta faru ne a cikin matani alif mudrajul isnad mudrajul isnad da shi za a fara na farko ta'rifuhu ta'rifin mudrajul isnad huwa ma ghayyara siyaqu isnadi shine wanda aka canza siyakin isnadinsa na biyu min suwarihi daga cikin surarsa yanda yake faruwa a aikace ina an yasuqar rawi al-isnada fa ya'rid lahu arid marwacin hadisin ya koro isnadi yana cikin koro isnadin sai wani abu ya bijiro masa wani abu ya gitto masa wanda akwai bukatar ya yi magana fa ya ƙulu kalaman min ƙibali nafsihi sai ya faɗi wata magana daga karan kansa wadda ba ta ba ta hadisin bace kuma yana faruwa kana cikin abu kawai sai wani abu ya gitta kai ku ɗauki yaran nan kuma sai ka ci gaba da magana misali to in mutum bai in abu sun yi kama sai ka ɗauka ku ɗauki yaran nan yana cikin hadisi kuma kana cikin magana ne sai ka kutso wacce maganar alhali ba su da alaka da maganar da kake kuma sai ka ci gaba da maganar da kake to wani zai iya gane wannan magana ba wani kuma bai iya gane to shine fa yazunnu ba'du man sami'ahu sai wasu daga cikin wanda suka ji shi sai su yi zaton anna zalikal kalama huwa matanu zalikal isnad cewa wannan maganar da ya faɗa ita ce matanin ko tana cikin matanin wannan isnadin fa yarwihi anhu kadhalik to sai ya ruwaito hadisin daga gare shi da wannan maganar da ya faɗa a matsayin ita ma hadisin ce alhali kuma ba ta cikin hadisi na uku misaluhu misalin sa qissatu thabit bin musa zahid fi riwayatihi qissar thabit bin musa az-zahid a ruwayarsa wata ruwaya da yi ta hadisin da yake cewa man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar duk wanda sallansa ta yi yawa a cikin dare ya yawaita sallan dare to fuskansa za ta yi kyau ta yi haske da rana da kaga fuskar shi da rana saka tana sheki tana annuri to wani alama ce ta ya kwana dare yana kiyamun laili wannan hadisi jin akhrajahu ibn majah ya fitar da shi a babu qiyamul layl juz'in farko shafi na 422 hadisi mai lamba 1333 to wa aslul qissa asalin qissar yanda abin ya faru anna sabit bin musa dakhala ala sharik bin abdullah al-qadi shi sabit bin musa ya shiga wajen sharik bin abdullah al-qadi wa huwa yumli alhali shi yana imla'i yana bayar da hadisi ana rubutawa wa yaqulu yana cewa haddathana al-a'mash an abi sufyan an jabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin wannan wasakata sai yayi shiru liyaktubal mustamli domin wanda yake shiftar wanda yake rubutawa ya rubuta sai ya tsaya daga nan tunda in ya ci gaba da bayani kafin sai ya zama bai ji wani abu ba yana in kana yawan mutum shifta dole kana yi kana tsayawa ko da zamanin wasiƙa in kuna tuni ko da ke ku yara ne ba ku zamanin wasiƙa ba lokacin da ake wasiƙa rubuta takarda daga hannun wane ne zuwa ka rubuta eh zuwa ga hannun eh ka ce mashi to kaga yanayi yana tsayawa dan ya rubuta to shi ma haka ne ci almustamli yayi lamba kasai huwa alladhi yablughu sawt almuhaddis shine wanda yake isar da sautin malami sai ya rubuta sai ya isar isar wa dalibai idza kasara tullab fi majlis idan dalibai sun yi yawa a majalisi ba sa jin sautin malami to in malami ya faɗa shi kuma sai ya sai ya rubuta sai ya isar wa mutane kaza kaza kaza ne sai ya rubuta dan sauran dalibai su ji su ma su rubuta to cikin wannan dan shiru da ya yi kafin mai shifta ya rubuta wato na ce mai shifta marubuci ya rubuta shi mai faɗa ana rubuta shi ne wanda yake yin shifta falamma nazara ila sabit sai ga sabit shigowa lokacin da ya daga kai ya kalli ya kalli sabit qala sai ce man kasurat salatuhu bil laili hasuna washuhu bin nahar duk wanda sallansa ta yi yawa da daddare yawaita sallan dare fuskansa za ta yi sheƙi da rana wa ƙasa da bizalika sabitan shi yana nufin sabit saboda zahid ne yana cikin zuhad masu yawan ibada an san su da wannan sai yake yaban shi da wannan yana yana nufin sabit li zuhudihi wa wara'ihi saboda zuhudinsa da kuma tsantseninsa fa zanna sabit annahu matana zalikal islam shi sabit din da ake yabo sai ya tsammanin cewa ai shine matanin hadisi fa kana yuhaddisu bihi sai zama yana bada hadisin a haka sai ya koro isnadin daga wane daga wane daga wane ya koro isnadin haddasana shuraik bin abdullahi alqadi an al'amash an abi sufyan an jabir an rasul sallama qala man hasanat wajhuhu ka gani sai sai koro hadisin haka man kasara salatuhu man kasara salatuhu bil layli hasana wajhuhu bin nahar shi kuma maganar da ya faɗa din ba ba hadisin bane mun gane to irin wannan ne ya faru sai daga baya ne sauran ɗalibai tunda ai sauran ɗalibai suna rubutawa to sai malamai zai zo yi bayani ya ake a gano wannan abin nan din cewa an shigar da wani abu cikin hadisi sai aka gano wannan ba mudrajul matan mudraj a cikin matani a shigar da wani abu a cikin matani shi ma na farko ta'rifuhu ta'rifinsa shine ma udkhila fi matanihi ma laysa minhu abinda aka shigar da abinda baya cikinsa a cikin mataninsa kaga wannan shi da aka koro isnadin can karshen isnadin ne sai aka canza siyakin isnadin ya zama an raba wa siyakin isnadin abinda ba ba shi bane nashi to sai ya zama wannan shi ake cewa wuyira siyaku isnadi an canza siyakin isnadin sa daga karshe shi kuma wannan cikin matanin ne za a shigar da wani abu ma udkhila fi matanihi ma laysa minhu bila fasl wanda aka shigar da wani abu a cikin mataninsa wanda baya cikin matanin kuma ba tare da an sanya wata alama ta rabewa ba da za a iya rabewa tsakanin matanin da maganar da aka shigar to shi ma yana kasuwa kasuwa uku aqsamuhu salasa aqsamuhu kashakashansa salasatun wahiya ya kasu gida uku wanda su ne kamar haka alif an yakuna al-idraju fi awwal al-hadith ya zama idrajin shigarwar an yi ta ne a farkon hadisi a farkon hadisi ne aka shigar da wani abu wa huwa qalil wanda wannan yana karancin faruwa lakinnahu aksaru min wuqihi fi wasfihi sai dai kuma yafi yawan abkuwa yafi yawan faruwa fiye da yanda yake abkuwa a tsakiyar matani ba na biyu an yakuna al-idraj fi wasf al-hadith ya zama idrajin shigarwar an yi ta ne a tsakiyar hadisin wa huwa aqallu min al-awwal wanda shi yahi na farkon karanci karancin faruwa sai jim na uku an yakuna al-idraju fi akhir al-hadith ya zama shigarwan an yi ta ne a ƙarshen hadisin wa huwa al-ghalib wanda wannan shi yafi yawan faruwa sai an zo ƙarshe sai a ƙara wani abu na uku amsilatul lahu misalai a kansa akan mudrajul matan yace misalun liwuqu'il idraji fi awwalil hadis misali akan abkuwar idraji a farkon hadisi wa sababuhu kuma sababansa abinda yake janyo shi ke janyo faruwarsa annar rawiya ya ƙulu kalama marwaici ne zai faɗi magana marwaicin hadisi sai ya faɗi wata magana yuridu an yastadilla alaihi bil hadis to sai yake so ya yi ya kafa hujja akan wannan maganar da hadisi ya yi magana to sai yake so ya kafa wa maganansa hujja da hadisi fa ya bihi sai ya kawo hadisin bila fasl ba tare da rabewa da maganar da ya yi ba an gane ya ce fa ya tawahamu sami annal kulla hadisun sai mai sauraro ya samu rudewar tunani cewa duka abin da ya faɗa ɗin nan hadisi ne da maganar da ya yi da kuma hadisin da ya kawo don ya kafa mata hujja duk sai ya buge su sai ya ɗauke su a matsayin hadisi hadisi ne wannan yana faruwa masalu misalin ma rawahu al-khatib bi riwayati abi qatn wa shababa farraqahuma an shu'ba an muhammad bin ziyad an abi hurairah abinda khatib al-baghdadi ya ya ya ya abanna ya ru'ya abanna ya ruwaito daga ruwayar abi qatan da kuma shababa wanda ya raba isnadin su daga kan shu'ba al-muhammad kowanne ya ɗauki reshensa su duka biyun sun yi ruwaya daga shu'ba daga muhammad bin ziyad daga abi huraira radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yake cewa asbighul wudu'a manzo Allah yace asbighul wudu'a wato ku kyautata alwala wailul lil aqabi minan nar bana ya tabbata ga wasu digadigai daga azabar wuta fa qawluhu to fadarsa da yace asbighul wudu'a ku kyautata alwala wannan mudrajun min kalami abi huraira wannan maganar abi huraira ce ya shigar da ita to da ya faɗi haka yace asbighul wudu' sai yake so kuma ya kafa mata hujja to sai ya ce annabi ya ce wailul lil aqabi minan nar to sai aka yi tsammanin hatta asbighul wudu'a din maganar manzon Allah ce yace kama buyyina fi riwayat al-bukhari an adam kamar da aka bayyana a riwayar bukhari daga adam an shu'ba daga shi shu'ba din kansa an muhammad bin ziyad an abi hurairah qala yace asbighul wudu'a qala din ta abi hurairah ce fa inna abul qasim sallallahu alaihi wasallam qala domin baban qasim wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar kaga nan an raba wailul lil aqabi arwayar bukhari kenan sai aka gano asbighul wudu'a ba ta cikin hadisin wannan mudraj ne daga abi huraira to kaga wannan a farko ya faru ko a tsakiya ko a karshe a farkon hadisi yawwa فقال الخطيب الخطيب يتي وهم أبو قتن وشبابه وشبابة في روايتيهما له عن شعبة to abokatan da shababa sun samu wahami a ruwayar su su biyun da suka yi wa wannan hadisi daga shu'ba alama su kunahu akan abin da muka koro din can wa qadarawahu al-jammul ghafiru anhu karwayati adam wanda da yawa taro dandazon malamai da yawa sun ruwaito wannan hadisin anhu daga shi shu'ba ka ruwayati adam kamar ruwayar adam ba tare da wannan haɗewar ba wannan ka duba ce ta daibin rawi in farko shafi na 270 ba na biyu misalin liyaƙuyar idraji fi wasu hadis fi wasu hadis misali game da wato abkuwar kutse a ƙarshen a tsakiyar hadisi wata magana a kutsa wata magana a tsakiyar hadisi misalin wannan hadisu aisha fi bar ilwahai hadisin na na aisha da take roikuwa game da wato farawar wahayi yadda wahayi ya farawa manzo Allah sallallahu ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance ya tahannasu fi ghar hira annabi ya kasance yana ibada wato wato tahannus shine ibada yana ibada a kogon hira ce wa huwa ta'abbud wato tahannasun can ne ake fassarawa wa huwa ta'abbud layali zawatil adad shine mutum yayi bauta ta wasu dararraki ma'abuta adadi sai mutum ya ware wasu dararraki wani adadin dararraki ya je da niyyar zai yi ibada a cikin wa'annan adadin kwanakin ya dawo sai ya rabu da jama'a ko wani abu ya shiga wani guri ya killace sai adadin kwanakin sun kare sannan ya fito a hadisin bukhari ya fitar da shi a babu bada ilwahi to fa qawluhu fadarsa da yace wa huwa ta'abbudu wanda shine at-ta'abbud bauta wannan mudrajun ne min kalamin zuhuri wanda wato shigarwa ce kutse ne aka samu daga maganan daga maganan imamu zuhuri imamu zuhuri ne yana cikin magana sai yayi sharhin maganar ya tahannasu saba kowa zai iya gane ta ba kare nabi ya tahannasu fi gari hira to ta'iwa wasu ɗalibai su kasa gane mai tahannus ɗin to sai ya musu sharhin sawa huwa ta'abbud to ba tare da rabewa ba sai aka yi tsammanin wannan wa huwa ta'abbud ɗin daga maganar na Aisha ne kun fahimta sai aka yi tsammanin shi ma yana cikin maganar na Aisha alhali ba ba maganar Aisha bane maganar zuhuri ne ita aisha ta ce ta hannasu fi gari hira allayali da watil adad bata shiga bata ce wa huwa ta'abbud ba wannan wa huwa ta'abbud fassara ce daga daga imam zuhuri to kaga wannan sai ya zama mudraj ne fi wasl fi wasl hadis an gani idraji ne fi wasl hadis misaluhu ko misalun liwuqu'il idraji fi akhir hadis shi kuma misali gaba da abkuwar idraji a ƙarshen hadisi wanda shine yafi yawan faruwa shine hadisu abi huraira marfu'a hadisin abi huraira wanda marfu'i ne yake cewa lil abdil mamluki ajrani wallazi nafsi biyadihi laula al jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk yace wa lil abdil mamluki ajrani bawa da ake mallakarsa ake bautar da shi yake karkashin wani yana bauta yana da lada biyu ladar bautar ubangijinsa da kuma ladar bautar ubangidansa mun gane a matsayinsa na bawa ayyukan da yake masa wanda ba su saba wa shari'a ba ya samu lada kuma bautar da yake wa ubangijinsa zai samu ladanta sai ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa laulal jihadu fi sabilillah ba dan fita jihadi fi sabilillah ba wanda bawa bai samun damar wannan wal hajj da hajji wanda bawa bai da bai samun wannan damar wa birru ummi da yawa mahaifiyata biyayya da kyautata mata la ahabbtu an amuta to da na buƙaci in mutu wa ana mamlukun alhali ina bawa bukhari ya fitar da hadisin a kitabul itiq to fa qawluhu to fadarsa wallazi nafsi biyadihi ila akhirih wannan jumla ta wallazi nafsi biyadihi zuwa karshen hadisin min kalami abi huraira yana daga cikin maganar abi huraira ba maganar manzo Allah bane me yasa li annahu yastahilu an yastura zalika minhu sallallahu alaihi wasallam dan ya koru yana koruwa daga wannan maganan ta bijiro daga manzon Allah li'annahu la yumkinu an yatamanna ar-riqqa dan ba zai taɓa yi wa annabi yayi gurin zama bawa ba an gane a matsayin sa na annabi wa li'anna ummuhu lam takun mawjuda sannan kuma do saboda mahaifiyarsa ba ta raye a lokacin to ya zai ce birru ummi ko da aka aiko manzo Allah a matsayin manzo babu mahaifiyarsa ko gane ko mahaifiyarsa ba ta raye hatta ya bin raha balantana ya ce zai mata biyayya to daga nan sai aka gano wannan maganan tashi ce shi abin horera yawwa na uku dawa'il idraj abubuwan da yake janyo a yi idraji dawa'il idraju dawa'il idraji muta'addida abubuwan da suke janyo idraji suna da yawa ashharuha ma yali mafi shaharansu shine abin da zai zo gashin alif bayanu hukumin shar'iyyin akan yi idraji saboda a yi bayanin wani hukunci na shari'a mutum yana cikin magana yana cikin koro hadisi to sai suke son ya ɗan yi ƙarin bayani game da hukuncin da wannan maganan ta kunsa sai ya ɗan faɗi wata kalma to wannan sai kalmar sai matu marwaita su shigar da ita cikin hadisin alhali ba ta cikin hadisin na farko kenan don yayi bayanin wani hukunci na shari'a ba na biyu istinbatu hukumin shar'iyyin min alhadis istinbadin wani hukunci na shari'a daga hadisi qabla an yatimma alhadis kafin hadisin ya cika yana cikin koro hadisin sai ya dan tsaya sai ya dan yi bayanin wani hukunci da aka da ya istinbadi cikin hadisin an fahimta to kuma kawai sai ya fitar da sai ya faɗi sakamakon da ko hukuncin da ya isin baɗi sai kawai sai ya faɗe shi ba tare da rabewa ba sai zama su ɗaliban da suke ruwaitar hadisin ba su gano wannan maganar isin baɗin ta yayi ba sai su shigar da ita a cikin hadis kafin hadisin ya cika sai su game ta gaba ɗaya da abin da ya faɗa a baya da wannan isin baɗin da ya yi da maganar da za ta zo nan gaba sai su haɗe shi sai sai zama wato sai zama idraji ne a tsakiyar hadisi na uku sharhu lafzin gharibin fil hadis sharhin lafazi wanda yake bako ba kowa ya san shi ba a cikin hadisi kamar yadda zuhuri yayi zama wani bakon lafazi ne wanda ba kowa ya san ma'anansa ba to sai malam yayi yayi sharhin sa to sai a yi tsammanin wannan sharhin shi ma yana cikin hadisi wannan suna daga cikin ababen da suke janyo idraji a cikin hadisi na hudu kaifa yudraku al-idraj yaya ake gano idraji yaya ake riskarsa a gane shi ya ce yudrakul idraju bi umurin ana riskar idraji a gano shi da wasu al'amurra min hak daga cikinsu akwai alif na farko wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra ya zama idrajin ya zo a rabe a cikin wata ruwaya ta daban sai zama na an kawo shi a haɗe ta sai wani wuri a kawo shi a rabe kamar yadda muka gani a ruwayar bukhari lokacin da shi can a waccan ruwaya an haɗe a ruwayar bukhari ruwayar adam sai zo an kawo shi a rabe to yan sai a gane kenan a gane wancan da ya zo a haɗan ma kenan duka ɗaya ne mudraj ne ba na biyu a tansisu alaihi min ba'd al-a'immat al-muttali'in nassantawa a kansa daga wasu a'imma jagorori a ilimin hadisi al-muttali'in wanda suke mutala'a suke bincike dare da rana koyaushe suna cikin bincike to sai a samu wani ya nassanta cewa wannan maganar duba da binciken da ya yi har haɗa ruwayoyin a nan kutso ta aka yi ba ta cikin hadisi jim iqrarun rawi nafsihi marwacin hadisin da kansa ya yi iqrari da kansa annahu adraja hazal kalam cewa ai shi ya shigar da wannan magana haka babu iskali shi da kansa ya ce wannan magana ni na shigar da ita ba ta cikin hadisi dal istihalatu kaunihi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik korewar kasancewarsa sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan magana maganan ta koro kamar can da yace in ba dan mahaifiyarsa ba kun gane in ba da yace in ba dan jihadi da hajji da biyayya ga mahaifiyarsa da yayi gurin ko kuma da yayi fatan ko da ya so ya zamo bawa ba wannan maganan ta koru ga annabi ya faɗe ta yake mahaifiyarsa sallallahu a lokacin ba ta rayu kuma ba zai yi a gare shi bai gurin ya zama bawa mun fahimta bawa ga wani to wannan hanyoyin da su ake riskar idraji da sauran hanyoyi wanda malam bai ambata ba wannan dai su ne mafi girma sai gaba ta biyar ce hukumul idraj mai hukuncin idraji a hadisi yace al idraju hizamun bi ijma'il ulama min al muhaddisin wal fuqaha wa ghairi idraji wa hizam ne yayi ne ka yayo abubuwa da yawa ka shigar kamar mutum yana zuba wani abu a cikin buhu sai ya yayo da ciyawa da wani ya zuba ciki ma'ana dai abu ne da bai da amfani shi ne ma'ana hizam abin da bai da amfani بإجماع العلماء بس إجماع المعلمة من المحدثين تكم معلمة حديثي والفقهاء حرام ne nizamun ne to ya kace haramun zai iya zama haram din ne ka shigar da wata magana ciki zai iya zama ya zama haramun din ne eh kuna ka hizam ne ko eh to in hizam ne sai zama kamar yayuwa ne ake aka sa abu ne yayi wanda baya da wani amfani aka ce kuma haram to cewa haram din zai yi tauri da yawa amma zai yi istisna'i gaba mai yiwa wannan istisna'i ya cece mutane in mun dauke shi haramun din bisa ga ijma'in malamai da malaman hadisi da fuqaha'u da sauransu yace wa yustasna min zalika ma kana li tafsiri gharib yawa amma ana toga cewa daga wannan abinda zai kasance fassara ne ga wato magana wadda take bakuwar magana ko kuma magana wadda take ba kowa ya san ma'ananta ba sai mutum ya yi abin nan ɗinta ya yi sharhinta ya yi tafsirinta to fa innahu ghairu mamnu yace to wannan shi ba a hana shi ba walizalika fa'alahu zuhuri shi yasa zuhuri ya aikata haka wa ghairuhu da wasunsa min al-a'imma daga cikin al'ayyamma to wannan shi mutum zai iya yi mutum ya yi ƙarin bayani da shi wannan ba zai zama ƙari a hadisin ba ba zai zo da wata ƙarin ma'ana ba ko abin nan ƙarin wani hukunci ba sai dai kawai a fahimci fassaran kalmar ne wannan wanda kamar lokacin da ya ce ta hannasu sai ya ce wahiyar ta'abbud wahuwar ta'abbud shine bauta to kaga wannan bai ba za ka fahimci wani ƙarin bayani wani wani hukunci sabo a ciki ba to wannan suka ce ba yi da laifi amma shi ba duk da haka akwai bukatar rabewa a rabe a tsakani abin da ake nufi da idraji mutum ya shigar da magana ba tare da ya sa rabewa ba bai sa wani fasil ba ko wata hatta guda biyu wanda zai shigar da maganar a gane wannan maganar tashi ce to in bai yi haka din bane zai zamo laifi ko ya zamo haram din amma in har mutum ya yi haka ta yadda za a iya gane to kaga babu babu wani iskali abu na shida na ƙarshe ashharul musannafati fi mafi shaharan littattafai da aka wallafa game da game da hadisi wanda yake mudraj alif ya ce alfaslu akwai littafi mai suna alfaslu lilwasli ko alfaslu lilwasli mudraji fi naql الفصل للوصل المدرج في النقل نا الخطيب البغدادي نبي أكوي تقريب المنهج بترتيب المدرج نا ابن حجر وديته هو تلخيص لكتاب الخطيب وزيارة عليه yayi talhisin shi wancan littafi na khatib da kuma ya yi ƙari a kansa waɗanda su ne mafi shaharar littattafai da aka wallafa akan hadisi mudrash to sai mu tsaya nan insha Allah sai mu so sai mu tashi al-maqlub بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله